أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر جدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد yan musulmi na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan masallaci na madinatu taqwa gun sarakuna tudun salman da muke gabatar da darussa a tafsiri na alkur'ani mai girma yau muna kirga 21 ga watan ramadan hijira a 1440 wanda ta yi daidai da 26 ga watan biyar 2019 za mu ci gaba tafsirin suratul an'am mun taso daga aya ta ɗari biyu ta ɗari da ashirin da takwas mun dauki aya ta ɗari da arba'in Allah ya ba mu sa'a Allah ya yi mana musiba Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya fitinan da muke ciki a ƙasa Allah ya ɗauke mana su wannan sababbin shugabanni da za a rantsar na kowane ɓangare kowace jam'iyya ne ma Allah ya sa su zama masu tausayi ga al'umma su zama masu adalci Allah ya gyara musu zuciyarsu su zama masu nufin alheri da ƙasa masu nufin sharri a cikinsu Allah ya cire sharrin ya dasa musu alheri wanda kuma Allah ya san ba za su gyaru ba to Allah ya mana maganin su ya tsere da mu daga sharrin albarkan manzon Allah صلى الله عليه وسلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يعتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينصرون ينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وضرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نعم ya ma'asharar jinni ya ku jama'an aljannu wal insi da mutane alam yatikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku ba daga gare ku ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na wa yunzirunakum suna gargadin ku liqa a yaumikum haza gamuwa da wannan rana taku ku qalu shahidna suka ce mun shaida lallai ka turo manzanni shahidna mun shaida ala anfusina bisa kawunan mu lallai ka turo manzanni sun zo sun yi gargadi kamar yadda ya zo a wata aya kalubale qad ja'ana nazirun fakazzabna wa garratum alhayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su ta hana su su shiryu har ajalin su ya zo ya same su wa shahidu yau ga shi sun yi shaida ala anfusihim bisa kawunansu annahum kanu kafirin cewa su sun kasance kafirai ne yanda suka tabbatar da cewa manzanni sun zo amma ba su ji manzannin ba rashin bin manzannin kuma shi ke tabbatar da kafircinsu saboda haka sun tabbatar wa kansu su kafirai ne a filin kiyama malamai sun tattauna kaga ce ya ma'asharar jinni wal insi ya ma ya jama'an aljannu da mutane alam yatikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku ba daga gare ku to cewa rusulun minkum din nan wasu malamai suka ce kenan ya nuna akwai aljannu daga akwai annabawa a cikin aljannu to amma wannan zance ne wanda aka fi aka rinjaye shi majoratin malamai ko jumhurul ulama suka ce a'a ba a yi ba a yi wato annabawa ko ko manzanni a cikin aljannu ba kai dai a cikin manzan a cikin aljannu akwai nuzur nuzur masu gargadi kamar malaman su kenan amma rusul da an biya a mutane kawai aka yi ba a yi a mala'iku ba ba a yi a aljannu ba dalili suka ce uluhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahadi ila rusdi fa amanna bihi dan haka inda a ce aljannu suna da nasu annabawa ba mu za su zo suna imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su je su yi imani ne da annabawansu kuma ga jinnu nasibi na da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara masa su sun musulunta a hannunsa saboda haka yake nuna cewa annabawa ba a yi su a cikin aljannu ba sai dai a cikin aljannu akwai nuzur wato manya-manyan malamai wanda su ne masu zuwa suna gargaɗinsu na'am
ذلك أن لم يكن ربك مولك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك wato wa'ancan wanda aka ce ma shi ya ma wato da wa'annan da suka ce abin nan sami ina ƙur'anin ajaban ya hadi ila rushdi da jinnu nasibina wato su ne sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam daga aljannu yanda kuma sahabban manzon Allah cikin mutane suka ji garuruwa suna yada addini haka su ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aljannu suka ji suna yada addini saboda haka kowa yana jin addini ne daga wurin nasa na'am wa'annan wanda suke yadawa daga aljannu daga sabon manzon Allah na aljannu su ake cewa nuzur na'am zalika wannan dan mutane su sani annan yakun rabbuka ubangijinka bai kasance mulikal qura mai halakar da alƙaryu ba haka kawai bi zulmin dan zalunci in kaga ya halakar da alƙarya to akwai abin da sai na saba wa Allah wa ahluha ghafiluna alhali al'umman wannan alƙarya din suna rafkane ba su san akwai shirya ba ba samu wani wanda ya zo musu da wa'azi ya nuna musu hanyar shirya ba kawai Allah ya halakar da su Allah baya yin haka wannan yake nuna kenan duk inda mutane suka ga matsala a yankin su ko a ƙasan su ko su ga wani bala'i a cikin ƙasu garuruwan su to su binciki kansu Allah baya halakar da garuruwa ko haɗa garuruwa da bala'i haka kawai ba tare da akwai wani laifi da suka yi wanda suka ƙi gyarawa ba Allah ya samu gyara
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات kowanne daga cikin mutanen da aljannu ɗin kowa yana da daraja wato yana da daidai matsayi wanda Allah ya tanada masa mimma amilu daga abin da mutane suka aikata wannan yake nuna cewa ba a daidaituwa wajen lada kowa yana samun lada ne daidai gwargwadon aikinsa ba a daidaituwa wajen azaba kowa yana samun azaba ne daidai gwargwadon sabon Allahnsa ko da a safurai shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala yayi wuta ya yi ta darakatu ya yi aljanna kuma ta zamanto manazil ta zama darajatu hawa hawa hawa hawa wuta kuma zurfi zurfi zurfi zurfi to Allah subhanahu wata'ala ya ce kowanne Allah yana ba shi daidai da makami min ma'amilu daidai da abin da suka aikata in saɓon Allah ne za a ba shi daidai in shi babba ne a saɓon Allah a nuna shi babba cikin yan wuta in shi talaka ne cikin masu Allah masu abin Allah zama talaka cikin yan wuta idan shi babba ne cikin masu bin Allah zama babba cikin aljanna idan shi matsakaici ne zama matsakaici in shi talaka ne talaka kowa da matsayinsa daidai yawan aikinka shi yake determining din daidai position ɗinka wato manazila wa maratib kowa na da manzila na da martaba min amalihi na aikinsa yalqaha fi akhiratihi wanda zai gamu da ita a lahiransa in kana khairan fa khairun idan abin da yake aikatawan alheri ne zai ga darajojin alheri wa in kana sharran in abin da yake aikatawa sharri ne fa sharrun zai ga wato wato manziloli na sharri na'am wa ma rabbuka bi ghafilin ubangijinka ba marabkani bane amma ya amalun ga barin abin da suke aikatawa wato ubangijinka ya iyaye kamar cewa a hasa kulla shay'in adada ya kiyaye komai ya san iya laifin mutum kuma ya san yanayin sakamakon da zai masa akan wannan laifin nasa na'am وربك الغني ذو الرحمه إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين
ولكل نعم هذا نكون wa rabbukal ganiyu ubangijinka shine mawadaci ga barin halittansa zurrahmat ma'abucin yin rahama ga bayi shi mawadaci ne ga barin halitta don me sai zai azabtar da su bayan sun yi biyayya me azaban za ta masa wace fa'ida za ta ba shi kuma don me yasa zai zalunce su idan sun yi abin da ya kamata a musu sakamako mai kyau don haka ubangiji baya da bukatan ya azabtar da bayansa su suke jawo wa kansu azaba kuma ba zai hana su ni'imarsa ba don saboda ni'imar ba wani tsada take da shi a wurinsa ba zai iya bayar da ita wa kowa don haka shi mawadaci ne ga barin bayansa biyayyan su baya amfanan su saban su baya cutansa sai dai kawai yana nuna wanda yake nashi yana nuna wanda yake fanɗararre in ya in Allah subhanahu wata'ala ya so yuzhibkum sai ya shafe ku ku ƴan adam gabaki ɗaya da ku da aljannu ɗin wa yastaklif min ba'dikum ma yasha ya kuma farar da wasu halitta daban bayan ku wanda sai lokacin da ya ga dama zai kirkiro su ba lalle ne ya zama sai mutane sai aljannu ne kawai halittan Allah ba Allah yana iya halittan wasu halittun wanda sun fi mutane kwaliti sun fi mutane daraja sun fi mutane kyau sun fi mutane kima su zama kuma su ne bayansa kuma su bi shi haka ma aljanu don haka shafe su ya kawo wasu sabbin halitta ba wani ba wani bakon al'amari ne ko wani al'amari ne mai wuya a wurin Allah subhanahu wata'ala ba shine yace in ya so sai ya share ku wai taklid min ba'dikum ma ya sha ya kawo abin da ya so bayan ku su zo su zama su ne bayinsa to amma bai yi haka ba kama an sha'akum kamar yadda ku ma ya farar da ku min zuriyati qaumin akharina daga zuriyan wasu mutane daban ai kuma wato ba ku ne farkon mutane ba an yi al'umman annabi adam an yi al'umman annabi shisu an yi al'umman annabi idrisu an yi al'umman annabi nuhu an yi al'umman annabi Ibrahim haka aka yi ta yin al'ummu daban-daban kowace al'umma kowane karni kuma bai rayu da ɗan uwansa ba sai dai ya ji labarin ɗan uwansa ashe kun ga tunda daga wasu zuriyan wasu aka yi daban suka ƙare tukunna aka kawo kalan ku to haka kuma a kawo wasu kuma ku wanda ba ku ba wannan abu ne mai sauki a gurin Allah to haka kuma ma gabaki ɗaya ma a shafin jinsin ɗan adam ɗin ma a kawo wani jinsi daban wani abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala inna ma tu aduna inna ma tu aduna la'at wa ma antum bimu
inna ma tu aduna ku sani abinda ake muku alkawari na zuwansa cewa za a zo da tashin alkiyama a yi hisabi la'atin wallahi mai zuwa ne lokaci kawai ake jira wa ma antum bi mu'jizina kuma ku ba masu tserewa bane ba za ku tsere ma wannan lokacin ba in ya zo kuma ku- ba ba wanda za a yi ta hisabi har a gama a yi tashin kiyama har a gama shi ba a san inda yake ba ko bai bullo gurin ba babu na'am قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمن فسوف تعلمون من تقول له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون Kul ka ce musu ya kawo ya mutane na, imalu ku yi aiki, alama kana cikin bisa yanayinku, ku yi ci gaba da yadda kuka saba a al'adarku, ku yi aiki haka. Masu biyayya su ci gaba da biyayyan Allah, wanda suke jin tsaurin kai suka ƙi biyayya oho, ku je ku ci gaba da tsaurin kan naku. Shi ne alama kana cikin, kowa ya ci gaba da aikin da yake ganin shi ne ya mata. kamar da aka ce imalu ma shi idun inni amilun ni ma mai aiki ne zan ci gaba da aiki irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ni akan tsarin addinin da Allah ya aiko ni da shi fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san man takuna lahu aqibatud dari wanda zai yi ƙarshe mai kyau wane ne zai yi kyakkyawan ƙarshe wane ne zai yi mummunan ƙarshe mu ko ku innahu mu dai abinda muka sani sha'anin Allah la yuflihu zalimuna waɗanda suka zalunci kansu da aikata munanan laifuffuka wayannan bayan da za a yi su rabbanta Allah ba zai rabbantar da su ba na'am وجعلوا لله مما ذرى من الهرب والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون na'am to yanzu za a bay- za a ci gaba da bayanin menene aqidar ne ta kafirci din wanda har suke nacewa kanta kowa ya ji ta ai ya kamata mu ji yawwa wani irin aƙida ne suke raye a kanta ko wataƙila aƙidan tana da ma'ana ko ko tana da kyau ko kuma akwai wani abun da ya kamata ma a saurara har ai koyi da shi a cikin aƙidan Allah subhanahu wata'ala zai lissafa mana na'am ibnu abbas ne yace in kana son ka san jahilcin larabawa to ka karanta waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul an'am nan zaka san jahilcin larabawa da duhun kansu na'am yace waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban wai a irin nasu kafirci na mushiran- mushrikan makka sun sanya wa Allah rabo kaso mimma zara'a daga abin da shi ya tsirar min al-harsi na amfanin gona wal an'ami da dabbobi shi ya halicci dabbobi shi ya tsirar da amfanin baya da bukatun su ko zakka da ya ce a yi ya ce a ba a ku taimaka wa junan ku ne kawai sashen ku ya taimaki sashe ne amma wannan baya bukata shi da ya tsira yana so ba zai tsirar da irin kayan da yake so ba a jeji abinsa a girbe ton ton a dan kankanin wuri ba shi yake tsirar wani wuri ya yi kyau wani wuri bai yi kyau ba to in yana son tsirar wannan yana da bukata ya ce tsirar masu ya yi dabino inda zai rinka nono tun daga ƙasa sama ma dan nashi ne to wai shi zubar da abin amma kuma aka masa kaso a cikin kayansu na'am faƙalu suka ce haza lillahi wannan na Allah ne bizu amihim a riyawansu a cikin amfanin gonansu suna ware wani a ce wannan na Allah ne wa haza li shuraka'ina wannan kuma na abokan tarayyan Allah mu to tunda akwai Allah ai ba bukata na wani abokin tarayya kuma tunda kun san akwai Allah din Eh, ibn abbas ya ce inna ada Allah maƙiyan Allah kanu sun kasance iza harasu harsan idan suka noma wani kayan amfanin gona aw kanat lahum samara ko suka samu 'ya'yan itatuwa na dabinai ja'alu lillahi minhu juz'an sai su kasa wani juz'i a ciki su ce na Allah ne walil wasani juz'an wani juz'in kuma na gunki ne fama kana li shuraka'ihim abin da ya kasance na gumakansu fala ya filu ilallah ba yanda za a iya shiga rabon Allah a tsarinsu wa ma kana lillahi amma abin da yake bangaren rabon Allah wa huwa yasilu ila shurakaihim wannan kuma shi zai shiga cikin rabon gumakansu wato an cire ga naka ga kafan Allah shi ne noma ga kafansa Allah ga kafansa gumaka ga kafansu to sai kasance idan wani abu daga kason Allah ya fada ko ya haɗe da rabon gunki sai a ce a ai Allah mawadaci ne ga barin wannan a barwa gunki kawai abin da ya taso na rabon gunki ya fada cikin rabon ubangiji sai a ce a a cire ai gunki mabukaci gunki to tun da ka san gunki ma mabukaci ne to yanda ya za a yi ka bauta wa mabukaci eh to shi mabukaci ne shi haka ake yi to a shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ma kana lillahi abin da yake na Allah ne fa huwa yasulu ila shurakaihi yana shiga rabon abokan tare yanzu kuma ba za a mayar wa Allah ba sa amma ya hukumu irin wannan hukunci na su ya munana hukuncin da a cikinsa akwai bias idan wannan aka zalunci Allah shi kenan tasha idan gunki ne za a zalunta a'a sai an karɓo masa haƙƙi to haka ake hukunci ai hukunci ana son sa ana yin hukunci ne ya zama daidai da wanda yake babba da wanda yake ƙarami duka in yi an zalunce sunan su zalunci a cire masa haƙƙinsa na'am وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم شركاؤهم ليودوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون نعم to wai to me ake da rabon Allah rabon Allah shine idan yunwa ta zo aka shiga yanayin tsanani to shikenan sai sai a ɗiba a raba mutane masu abin sai su ɗiba su ci kayan su dama na Allah ne Allah ya ajiye musu ne ba wai za a kai su wani wuri ne ko a taimaka wasu gajiyayyu ko menene ba a'a ko kuma masu kula da gunki yauwa asalin masu cocin gunki din to su ne za su yi amfani da rabon Allah na'am to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce daga cikin aqidar kazalika haka nan zayyana li kasirin min al-mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum shuraka'uhum gumakansu zayyana sai suka kawata likasirin minal mushriki ne ga yau ga mafi yawa daga kafirai katala auladihim su rinka kakkashe ƴaƴansu wato daga cikin sharrin bautan gunki ko sharrin addini irin na mushrikan makka a ce wai har an kai da cewa akwai wani hukunci da aka yanke cewa a rinka kakkashe ƴaƴa da rai ko a rinka bibbinne su da rai wannan ma gumakansu ne suka kawata musu haka amma dai mun riga mun san shi gunki baya magana yawa duk inda ka ji an yi maganan gunki akwai wani ƙato da ya fashe a bayan gunki din a matsayin shi yake jin maganan gunkin ya isar da sako yawwa in an ce wannan na gunki din nan ne ma duka dai kai ka san wanda yake cin wannan yawwa ko nan a ƙasanmu arnan dutse da su ce yaro da a yi kaciya a kawo awaki kaza kaza dodo yana son a bashi nono a bashi saniya a kai wa dodo hatsi can kan dutse a je a zuba sai kuma dodo ya cinye shi a zo ba a gani ba sai a zo ba a gani ba to wannan katon da yake dutse kattin da suke dutse din suke cewa dodo ya ce kaza dodo ya ce to su ne dodon a fakaice yawwa to gara ma na malam bahaushe shi bai yi gunki ba shi dodon mutum ne katon ne zai ɗauko wani igiyoyi da wasu tsumangi ya ɗaɗɗaura a jikinsa da wasu ciyawa ya kawo wasu abubuwa ya yi wa idanunsa wani barazana barazana ya fito yana tsalle ana gudu ana ihu kuma da yake an hada da dan surkulle abin kuma ya zama yana yana tsoratarwa sosai to shine dodo shi shi dan adda shi dan dan dan shi bahaushe da sauran kabilun mu na nan abin da suka dauka kenan shine Allah Allah a gurin su to su wayancan sukan itace ne suka yi suka ajiye na'am to Allah subhanahu wata'ala ya ce to wa'annan gumaka sun kawata musu su rinka kakkashe ƴaƴansu kamar yadda imamu zama shari ya faɗa mutum a zamanin jahiliya ya kasance yakan ce wallahi in Allah ya ba shi ƴaƴa kamar guda kaza da yanka ɗaya duk yana daga cikin ba to ai manzon Allah ma irin wannan ta zo ta faɗa kan babansa ko yawwa ta faɗa kan abdullahi cewa abdulmuttalib ya ce idan allah ya bashi ya'ya suka kai goma to na sha ɗayan zai yanka to sai zama abdullahi shine na sha ɗayan shine aka rasa yadda za a yi kuma abdullahi aka haife shi ya zama ya shiga zuciyan abdulmuttalib ya rasa yadda zai yi shine ya tattauna da su sauran manya-manyan gari ko manya-manyan da suke kula da gumakan ka'aba to yanzu ya zai yi ga bakancan da yi shi ne aka ce to yanzu abin da za a yi a je a sa kyauran ƙuri'a a rinka kaɗawa in an kaɗa wanda ta fito a kansa sai a yanka amma a rinka sa shanu shi ne aka fara sa shanu tun daga ko raƙumai aka sa raƙumi ɗaya a kaɗa sai ya fito kan abdullahi har goma duk yana fitowa kan abdullahi daga goma aka rinka tsarawa zuwa ishirin in an kada sai ya fito kan abdullahi ana haka har aka kai tasa'in duk tana fitowa kan abdullahi sai da aka kai ɗari sai ta fito kan kan raƙuma ɗari sai aka yanka raƙuma ɗari ɗin aka fanshi sai dina abdullahi da shi yasa ake ce masa azzabihul mufadda wanda shi ma yana daga cikin wanda aka yi fansansa daga wanda aka aka yi bakancan yanka shi shi sayyidina abdullahi baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am to wannan shine daga cikin dalilan da suke kakkashi ƴaƴansu mazan ma ba sun tsira bane akwai inda zaka iya fadawa hadarin yanka ga kuma ƴaƴa mata su ma mau'uda wanda haka kawai sai a ce za ta jawo ya mace tana kawo abun kunya sai a binne ta da ranta a je a binne ta a tona rami a binne ta da ranta kaman wai su kuma abin wautansu kaman da yanda aka fara daga irin tsarin yanzu kamar yanzu da ake kidnapping din a zo a ce yan kidnappers in sun zo sai su sace ‘ya'ya mata mata suka fi sata ko to shine to su saboda wannan abun kunya din idan an yi yaƙi mafi yawanci an zo mata ake washewa to sai suke ganin kuma an tafi da ‘yar mace ta je ta zama baiwa a yi ta haihuwa da ita wasu ‘ya'ya kaza kaza ana ɓata zuriyan ku ne to gara a binne ta tunda ita ce take jawo masifa sai a binne ta don haka haihuwan ‘ya kyakkyawa ma bala'i ne saboda za a fara sha'awan bari a zo a kama ta ko a zo a yi menene to sai a kashe ta ita ma sai a binne ta don kar ta jama babanta abin kunya ya mace samari da yawa ta yi masoya bala'i ne saboda cewa to karfa a je a yi zina a haifi abin da ba daidai ba sai ya ce je ya binne ta cewa dama ya mace bala'i take jawo to duka waɗannan daga ina suka samu aƙidan a kashe ɗin daga irin wannan aƙida na bautan gumaka malaman gunkin su suke riyo suke kirkiro wa'annan aƙidodi masu munin su zo su dasa musu Allah subhanahu wata'ala ya ce liyurduhum don su halakar da su kawai suka kirkiro musu waɗannan aƙidodi wali yalbisu alaihim dinahum don su rikita musu addinin su haka ce a to ya za su rikita musu addinin su suna kan wani addini ne ya ce i kanu ala dini isma'ila alaihi salam suna kan addini mai kyau na annabi isma'ila alaihi salam sai masu bautan gunki ko shaidanun wanda suka fanɗare suka kawo son zuciyarsu suka kirkiro gumaka ya suka rinka shigar da wannan munanan aƙida a cikin addinin annabi isma'il alaihi salam walau sha Allah da Allah ya kaddarta ma fa'aluhu da ba su yi haka ba eh fazarhum kyale su wa ma yaftaruna da abin da suke kirkira na ƙarya suna dangantawa Allah za su je su gaya wa ubangiji yaushe ya gaya musu su yi haka nan وقالوا هذه أنعام وهرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلا من نشاء بزعمهم وأنعام هرمت ظهورها وأنعام هرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون نعم har yanzu daga cikin aƙidodin banza wanda addinin bautan gunki ya kawo akwai faɗinsu ƙalu suka ce hazihi an'amu wa'annan dabbobin gida wa harsun da hatsi na noma hijirun mun tsare shi an tsare shi ga barin kowa ya yi amfani da shi la ya ha ba mai cinta illa man na sha'u sai dai wanda muka so daga masu hidiman gumaka da sauransu wa'anda su ne suke can ɗakin tsafi ɗakin daba su ne suka cancanci su ce idan aka samu wani bijimi aka haife shi mai gajeren ƙafafu mai faɗin baya mai katon suke ce wannan ai ya fi ƙarfin mai dabbobi irin wannan sai alloli yawa ko aka ga wata dabiniya tana yin ƴaƴa manya-manyan ƴaƴa jajaye kuma gashi tana yin nono da yawa ce wannan ai na ubangiji ne kai bai hallata ka ci wannan ba sai dai an dubi wanda yake mai quality wanda aka ga su ne suke sun ta daban a cikin dabiniya ko aka ce wannan dabiniyan abin mamaki sai a yanke sai ta sake yi ita shekara sau biyu take ce a ai in ba dan Allah yana son kayansa ba ba za a fitar da wannan a gonanka ba duk shekantakan ɗan adam ne wayan a ciko a wai an kori zuri a gindin dunya to sai suka ce ba mai ci sai wanda suka ce irin wannan ya fito a gonan ka karka yadda ka taba in ba haka ba iskoki za su shafe ka akwai bala'in da zai same ka ko in an haifi irin wannan dabba a cikin dabbobinka maza maza ka kai su idan wani zakara ya yi zara ya fi dukkan zakarun zakarun ka girma to wannan ya nuna akwai wani abu da ubangiji yake nufi a kansa sai su zo su duba in sun duba sai ba irin naka bane wannan irin na Allah ne sai wanda muka ce sai a kama a raba ka da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce biza anihim a faryawansu da hujjojin ƙarya na banza da wafi a ƙirƙiro wasu alamomi duk an nuna maka wa na amin akwai wasu dabbobin ma hurrimar zuhuruha an haramta bayan su wannan ya wannan ta haihu sau goma a'a karka yadda ka sake hawanka ai ta maka aiki ba za a rinka hawanta ba ko ba za a dora mata kaya ba hurimat zuhuruha wa an'amun wasu dabbobi la yazkuru nasmallahi alaiha ba a ambatan Allah in za a hau su su wa'annan na gunki ne na huban ne ko na lata ko na uzza an kange su daga Allah don haka kawai na lata ne da uzza ko manata ko hubal don haka in an zo wannan dabban ba a cewa bismillahi ba a kama ta a ce Allah ya dai a kira sunan gunkinta wanda aka keɓe ta gare shi iftira'an alaihi dan fa kirkiran ƙarya ga Allah duka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bi za'anihim nan ya ce iftira'an ala Allah ko can ya ce wa zarhum wa ma yaftarun duka Allah yana faɗakar da mu cewa abun nan fa kar a ce wai da akwai ƙanshin gaskiya kwata kwata Allah ba ruwansa da wannan kaziban waqtilaqan ala Allah dan ƙarya da kirkiran ƙarya wa Allah Allah ya ce sai zuzihim bima kanu yaftarun da sannu zai musu sakayya na wannan ƙarya da suke kirkira suna dangantawa Allah na'am وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم
Har yanzu daga cikin aƙidodin masu bautan gunki kafiran makka mushrikai wanda wannan aƙidan fa ita ce duk ake ƙoƙarin kare ta ƙarfi da yaji saboda ana ganin annabi ya zo da abin da zai ɓata abu ƙalu suka ce ma fi buɗu ne hazihil an'am abin da ke cikin cikin irin waɗannan dabbobi khalisatul lizukurina mazanmu ne kawai da su ci mata ba su cin bahira ko sa'iba ko hani in dai ta haihu to ya'yan namiji mace ba ai mata ba za su ci ba banda mata wa irin dabba kaza da dabba kaza sai maza a gaishe ku maza sai maza ba a ci muharram khalisatin wannan tatacce ne halal ne li zukurina ga mazan mu amma wa muharramun ala azwajina banda matan mu matan mu haramun ne su ce wa in yakun maitatan idan aka haife shi mushi ko kuma mushen dabba ma kawai gaba daya fa mun fi shuraka a wannan maza da mata za su maza ba mata ba su ci to amma sai aka yi bari aka yi barin wannan irin wannan din za ta a to wannan kan da maza da mata duk a ce a ce yawa kaga dai an dai san abin da yasa aka yi haka a tsaban son kai ne kawai ba wani abu bane sannan in mushe ne ma ko da ita sa iban ne ko me ta yi mushe a a to wannan maza da mata kawai su ce saboda wannan ba da baya da daraja dan haka mata ma za su iya ce wannan zaluncin maza ne kawai suka kirkiro wanda za su ce abu su hana mata ci sai da zai wasu da sannan Allah zai saka musu da wannan sifa da suka kirkiro na ƙarya suka danganta wa Allah suke haramta halal innahu Allah hakimun shi ba irin wannan hukunci yake yi na jahilci na rashin basira ba hakimun Allah shi mai hikima ne hukuncinsa akwai hikima a cikinsa alimun mai ilimi ne babu jahilci cikin hukuncinsa wannan daga gani akwai jahilci da hauka amma shi Allah inda ya hukunci ba irin wannan hukuncin ke don haka karka majima an kawo wani hukunci danyen hukunci kama dauka daga Allah ne Allah baya danyen hukunci in ka ji hukunci ko ko daga ko da ko yanzu ne aka kirkiro wani hukunci aka ce Allah ne ya ce ayi kaga hukuncin nan masu hankali duk sun ga hukuncin nan yayi wani iri to ba Allah ne ya ce ayi ba kirkirowa akai aka danganta wa Allah shi Allah hukuncinsa akwai hikima a ciki kuma Allah subhanahu wata'ala akwai ilimi a cikin hukuncinsa ba irin wannan hukunci na jakanci ba nan قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وهرموا وهرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد جلوا وما كانوا مهتدين نعم قد كثير الذين قتلوا أولادهم كي دي كي وإن لسل كشي آيانسو safahan dan wauta kaji an mai da martani aikin wawaye ne ba aikin masu hikima ba ne sun dai yi asara kawai kana da ɗanka a ce na goma ne ka yanka ko a'a kai kai bakance da kanka in Allah in kana son ɗanka ya zauna tunda ana maka bari ba tan ƴaƴanka ba su zauna to ka ba wa Allah ɗaya ka gani shikenan kuma canfi gaskiya ne yake kana cewa yanzu kan in dai an haifi namiji na biyun na ba wa Allah to kuwa sai ka ga an haifa shi kuma wannan na biyun ana haihuwansa sai a yanka shi Allah ce kai asaran banza dan wauta ba ruwan Allah da wannan kai ne kai asaran ƴaƴanka karkaturan lazina qatalu auladahum wanda suka ce ƴaƴansu sun dai asara kawai safahan dan zungurutun wauta to kuma ka gani martani na biyu sai ce mene bigayar ilimi ba da ilimi don haka can Allah hukuncin sa akwai hikima ba wauta hukuncin Allah akwai ilimi a ciki ba jahilci in Allah zai ce a yanka mutum sai ya yanka wani to shi wannan wa yanka wa haramu ma razaqahumullah kuma suka haramta wa kansu abinda Allah ya azurta su aka aka cuce su aka kware su aka musu damfara to su suka yi asara ba ruwan Allah jahilcin su da wautan su ne yasa suka yi asara iftira'an ala Allah dan kirkirin ƙarya kawai da aka yi aka danganta wa Allah qaddallu waɗannan mutane sun bata wa ma kanu muhtadina ba su kasance shiryayyu ba na'am wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla wadh والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان معنى متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
ما أرويته لك ابن عباس يدعي الله يثبت غريسه قال يسير za su raka an ta'alama jihalar arab idan kana son ka san menene ka san jahilcin larabawa faƙara ma fauka salasi na walmi'a min suratul an'am ka karanta abin da ya wuce ɗari da talatin na suratul an'am a nan za ka san yadda jahilcin larabawa yake wannan abubuwa duk da aka karanta Allah subhanahu wata'ala ya ce da a kansa fa suke faɗa duk faɗan da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mana akida ya kawo mana bakon al'amari muna zaman mu lafiya ya zo ya canza mana rayuwa ya yi menene duk kare wannan ne to Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kawo su in details anan cewa mu mu ji mai hankali ya ji yanzu dan Allah anan akwai abin da ya kamata a yi idan a kare shi kuma sai karshe Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce qaddallu wa ma kanu mutadin sun bata ba shiryayyu bane domin suna ta cewa kullum suna cewa su ne akan shirya su ne akan shirya shi manzon Allah ne akan bata to ina shiryan take anan ku nuna mana shiryan anan kuma ai mu karan nan sa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma nashi ina batan to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da nuna mana cewa duk abin da suke magana a kai ba su da baki ba su da damar sa baki kawai dai ganganci ne da shishigi wa Allah lamma akabar ta'ala anil mushriki na lokacin da Allah ya ba mu labarin kafirai annahum haramu ashiya'a sun haramta wasu abubuwa ma razaqahumullahu daga abin da Allah ya azurta su wa ka tarafan min qaba'ihim ya kawo mana hikayen wani bangare na munanan halayensu wa jara'ihim da laifuffukansu zakara ta'ala huna ma in tanna bihi alaihim min rizq a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana abin da ya musu baiwa da shi na arziki allazi tasarrafu fihi bi ghairi iznihi ta'ala amma suka yi tasarrufi cikin wannan arziki da Allah ya ba su ba da izinin Allah ba suka rinka karambani suna saka wasu ka'idodi ta banza da wasu iftira'an minhum saboda kirkiran ƙaryarsu waqtilaqan duk dai kirkiran ƙarya ne sun ma'aƙabahu bayan ya gama nuna wautansu sai ya biyo bayansa da intijajihim ala shirki bisa abubuwan da suke kawowa na hujjojin shirkan da suke yi wa adamin imani bil qada'i da yanda suka ƙi imani da hukuncin Allah wal qadar da qaddara wa hadha aidan ya kuma nuna cewa wannan shi ma min jumlatil kazibi yana daga cikin jumlan ƙaryan da suke yi wal buhutani da kirkiran da suke yi alallahi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa shi Allah dai shine an a jannatin ya faru gonaki ma'arushatin wa ghairu ma'arushatin akwai wanda ake musu gado akwai wanda ba a musu gado Allah shi yayi wannan dan ni'ima gare ku yayi muku gonaki akwai gonaki na itatuwa akwai gonaki irin na lambu shine ma'arushatin wa ghairu ma'arushatin akwai gonakin da abin da ake shukawa a ciki bishiyoyi yake yi wannan za ka ɗauko irin gonan gwaiba gwanda dabino duk wani abu da yake da kara yake da abin nan itace yake tsawo to wayannan ma'arushatin ne gairu ma'arushatin za ka ɗauko irin su kankana irin su tumatir irin su albasa tattasai wannan abubuwa duk da ba sa yin ba sa yin gaba su yi tsawo to su ne shimfiɗaɗɗu gairu ma'arusha su to Allah duk ya yi muku wannan kuma kowanne daga ciki ya masa irin amfaninsa ba mu ji sun faɗi wannan ba ko sun faɗi amfanin ba wannan suke amfanin ba wannan suke mana bayani wannan kala yayi da bilai su kuma dogaye wanda sai an hau an yi nisa an sha wahala a yanko wa zar'a ya yi hatsi wanda shi ba nau'in su kankana ba ne ba kuma nau'in su gwaiba ba ne ba kuma nau'in su dabino ba ne muktalifan ukuluhu kowanne in ka ci shi ɗanɗanonsa yana sabawa da juna kalar ɗanɗanon wannan ba irin kalar ɗanɗanon wannan ba ne abin da yake ƙasa yake kwanta a ƙasa yake yaɗo in ka ci shi ma iri-iri ne yauwa za a ɗauko wannan a ce ai wannan kankana ne in an ɗauko wannan a ce wannan kulukutu ne ko in an ɗauko wannan a ce wannan ai shi kuma tumatir sunansa in an kuma inda za a yi amfani da wannan daban inda za a yi da kankana in sai a yi yanka maka sa a gaba kai ta sha amma an da za a tara ma tumatir a kwano a ce ka sha in ka sha tashin hankali ne kuma kayan daɗi ne ko ba haka ba shi sai dai kaɗan taɓa kaɗan amma akwai inda za a je a sarrafa shi to kowanne irin yanayinsa da abin da za a ji a jikinsa haka Allah ya yi shi daban to kaji bayanin ilimi da hikima ba irin wancan ba wa zaitun ya zaitun shi kuma za a ga itace ne gashi nan da 'ya'ya amma ba sa 'ya'yan ake yi gaba ana ci ba sai a ce maka wannan matse shi za a yi in ka ci shi da yawa zai zama maka damuwa sai dai a matse shi a cire mai warrun mana ya yi rumman shi ma nau'i ne na kayan marmari wanda shi kuma sha ake yi idan a samu test mai daɗi a samu wani nau'i na gina jiki shi ma ba a shansa da yawa idan ka sha shi da yawa wasu yawancin irin waɗannan ka sha su da yawa za a samu matsala ruɗa ka za su yi yau kamar misali a ce lemo ko a ce ka samu lemo rabin kwando ka sa a gaba ka sha ai ka san fitina ne amma kuma kayan da Allah subhanahu wataala ya yi ne dan ta sha amma akwai irin irin shan da ake masa ko ba na ci a koshi ba na a ci a koshi ko a ci a koshi bane shi ma rumman din mutashabihan wa ghayra mutashabi da zaitun da rumman din akwai masu kama da juna akwai wanda ba su kama da juna zaitun din ma zaka ji daban-daban akwai zaitun din Syria akwai zaitun din Misra akwai zaitun din ƙasa kaza kowanne kalarsa daban-daban ko habbatin sauda ka ji a ce akwai na wuri kaza akwai na wuri kaza akwai na wuri kaza kuma na wurin kowanne da irin nashi shi yasa ma da Allah yana maganar tataccen mai subhanahu wata'ala na zaitun din sai maganar zaitun din duri sinina an gane he zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya ba ta gabacin duniya ba ba ta kuma yammacin duniya ba an gane kulu min samarihi ku ci 'ya'yan itatuwarsa za a samara idan ya yi 'ya'ya ku ci abinku ba wani wani wanda za a ce ma wannan a'a na nau'in gunki kaza ne wannan ba a ci shi Allah da ya wajabta zakka ai ba haka yayi ba Allah subhanahu wata'ala bai ce in ka zo zakka a dabinanka a dubi wanda ta fi jajaye ta fi manya manya a zaɓe shi ne na Allah ba haka Allah ya ce a'a Allah ce karka bayar da kaskasattu kai zababbun ma bai ce ka bayar ba ce ka dubi matsakaici ka bayar kaga hukuncin adalci kenan amma suna su sai suka ware ma gumakansu wanda ya fi kiba ya fi kyau ya fi mai shi ne na gumakansu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai hori mutane a ji a karɓi zakka sai ce ittaqu qara'im amwalihi ku nisanci zababbun dukiyoyin jama'a kuma duk sai aka hana akula gashi nan muna karanta a cikin ko su akula su wanda take harf su zata bar'i duk a rubuta a littattafan mu na fiqh za ta bar'i haramun ne ta iya kama to amma a nasu kaga shine na shine na gunki ko amma mu a shari'a aka ce idan ka je kama dabbobin zakka idan ka ga za ta bar'i aka ce muka wannan ita ce take da nono da yawa ita muke tatsa to banda ita a kula wadda take mai ci kiba wanda ake ba ta abinci don ta yi katuwa aka ce karka kama ta a zakka duk wannan manzo Allah ne ce ita ko kara'im amwalin na ku nisanci zababbun dukiyoyin mutane ko kuma alkabsh babban rago wanda shine yake barbaran saura to ba ruwanka da shi duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko ma zakkan ka koma gaba ɗaya ma na dabbobi yaushe ne ake kama katin katin ne sai fa sai kafin a fara kama isassun ƙosassu fa to ina jin sai mai garken da ya kai kamar wajen dubu ko ɗari biyar tun da za ka gaji ana cewa a'a dan marike wanda yake gashin haihuwa sai a je wanda ya kai shekara biyu sai a je wanda ya kai shekara kafin a je wanda ya kai shekara uku ya aje wajen ɗari uku ko wani abun a ce a kama to yaushe aka kama kara'im amwalin nasi to kaga hukuncin adalci kenan ba na azzalimi ba amma azzaliman sai suka ce sai suka lissafin kosassun da manya-manyan suka ce nasu ne Allah ya ce to ku ci abinku daga yau kar ku sake ba wani azzalimi zababbun amfanin ku idza asama da in yayi yaya wato haƙa ku dai ku bada haƙƙin sa yau hasadihi nan da aka girbe shi kuma Allah da ya ce a cire zakkan bai ce a ba masu tara zakka ba ko yawwa ba kamar yadda kuke bane in kun gidauniya ku ci kayan ku to shi Allah subhanahu wataala yace an karbi zakan kuma to aje a dubi wanda suke fi kowa rauni ba su da shi aje a raba musu ku kuma masu su kuma masu ibadan kosassun na kan dutse su suke ci to haka ba kaga wannan bambanci tsakanin hukuncin Allah kenan da hukuncin azzalumi wala tusrifu kar kuma ku rinka barna kar ka yi almubazzaranci wa kayanka ka adana kayanka innahu shi Allah la yuhibbul musrifina baya son mabannata
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم ومن الأنعام daga cikin dabbobi shi ma ya muku kala biyu hamulatan akwai wanda ya muku suna muku aiki biyu ku ci kuma su ɗauki kayanku kamar su raƙumi kamar su saniya da sauransu wa farshen akwai kuma wanda Allah ya yi muku su kawai na yankawa a kwantar a ci ne ba a ɗora musu kaya irin su rago irin su tinkiya irin su akuya irin su bunsuru wannan yaushe ma za ka ɗora musu kaya babu abin shimfiɗawa ne a yanka kawai haka Allah subhanahu wa ta'ala ya muku su kulu ku ci abinku min ma razaqakumullahu daga abin da Allah ya azurta ku wanda aka ce a ɗora masa kaya kowanne ku ɗora ai martani ne ake mayarwa kar sun ce wayannan ba a ɗora musu kaya wayannan sun zama kaza wayannan to Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda ne yin ɗora kaya kawai ku ɗora masa kaya kai dai kawai ka'idar shari'a shine karka dora masa abin da yafi karfin sa shikenan wanda kuma Allah ya ce a kwantar a yanka ne ba wani wanda za a ce kar a yanka kaza wannan a bar shi yayi ta yawo cikin jeji shi ba a taba shi na gunki ne ba wannan duk wanda dai Allah ya maka in kana da gunturin ka ko akuyar ka ko ragon ka ko menene in yayi mai ya kayan kayanka ko ya haifi ɗari ka yanka kayanka wannan arziki ne daga Allah subhanahu wataala ba wani hani ba wani sa'iba ba wani wasila duk irin wa'ancan da suka kirkiro duk ƙarya ne Allah subhanahu wataala duk wannan ana ruguza duk wa'ancan bayan an gama lissafo munanan aƙidun to sai ake ko ruguza su aka ce duk ku lokaci kawai min ma daga hukumar lahu daga abin da Allah ya azurta ku min simari daga 'ya'yan itatuwan wal zuru'i da shuke-shuken wal an'ami da dabbobin gidan alja'alaha alja'ala Allah lakum rizqa Allah ya sanya muku ita arzikin ku ne kawai ku ci abin ku in dai kun cire zakka wala tattabi'u khutuwati shaytani kar ku bi tafarkunan shaytan tariqahu kar ku bi tafarkin sa wa awamirahu kar ku bi umurninsa fit halili wajen hallata muku abin da yaso wa taharimi da haramta muku abin da yaso kama fa'ala ahlul jahiliya kamar yanda yan jahiliya suka yi innahu shi shedan aduwwun maki ne mubinun mai bayyanannen adawa lakum gare ku sallallahu alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin na'am نعم mhm wannan ne wannan hukuncin ya fi ƙarfi na ya fi ƙarfi na iya dai hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar kenan ko 'yan wuyan bauta ko kuma azumi sittin kuma ba wani shari'a da ta kawo cewa irin wannan in ya zo ko ta ciyar kaga in na faɗi haka na yi wani hukunci wanda ba na da nasi a kansa wanda yake da azumin farilla a kansa ya ba zai iya azumi ba zai ciyar kwata-kwata saboda shi ya zamanto allazina yuqiqunahu fidyatul aani miskin to wannan kuma abin nan ne kafara ne wallahu a'lam ba za mu iya cewa ga hukuncin ta yi kaza yanzu ba sai dai watakila inda a ce ba ta da rai ne ta rasu ne so in aka mun fatawa cewa za a mata azumi sai mu ce ai bashi ake binta fadainul lahi a haƙu bil wafa to wannan gashi tana da ranta za mu iya ɗaukan wannan tunani mu ce a mata azumi tunda ba za ta iya yi ba to wannan kuma wani abu ne da ya bukaci da ya bukaci istihadin malamai amma ni ba zan yanke hukunci akan wannan Allahu a'lam duk ɗaya ne ya buɗe waya yana karatun ƙur'ani duk ɗaya ne ba wani bambanci falalan Allah ne da rahamar manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya kawo mana wata hanya da yanda za mu karanta ayoyinsa a cikin sikirin shi ma wannan littafin da ba a san za a yi shi ba takaddar ma daga baya ce aka aka yi ta tunani tun ana yanko ganyen itatuwa kamar yadda na faɗa muku a karatu can da daɗewa daga indiya aka fara samu fefa wani ganye kamar ganyen da ake lulluɓe goron nan sosai suka rinka yanka shi hannun muku bayani wajen hikiman yanka takarda ma akai ta sabani za a rinka yin sarati za a rinka yin sa triangle ne ko kuma ko kuma ko kwana shi ma akai ta sabani har aka zo ga karshe dai aka yadda ko kwana shi yafi basira wasu ƙasa suka ɗauki ko kwanan aka ci gaba da shi musamman yankin musulmi to daga nan ne aka fara tunanin daka icce a daka icce ya zama gari a sa masa wani abu na ƙaro-ƙaro sannan a goge shi ya zamanto takarda aka fara da wannan aka fara takarda daga ice ya zama tsaro-tsaro aka fara yin takarda lokacin da aka fara takarda wani abu ne kamar silin mai kauri ko da an masa laushi dai yana da kauri kuma in ka ga tsaki-tsakinsa ba irin kasan can asalin abun shi da ƙarfi ne wasu ko menene ka gani din nan idan ka koma history in ka koma tarihin komai yana da asalin yadda aka fara yin to kaga wannan ma ai shi ma sabo ne wato kuma har aka zo ga maganan karanta shi a sikirin dan haka karanta qur'ani a sikirin ba matsala eh kamar yadda muka yi maganan wani lokaci hankali yakan ba da hukunci ita kuma shari'a sabanin hankali ne nan ne an isa ake sabawa da jahili shi jahili idan ya ga abu ya saba wa hankalinsa sai ya ga cewa abun nan ba daidai ba ne ta kuma shari'a ba can ta dosa ba inda ya dosa da ba kamar inda muka yi magana jiya ba da bashi da ba da kyauta hankali ne yake gani wanne ya fi lada kyauta hankali abin da yake gani kenan ko ba haka ba to sai gashi kuma manzo Allah yana mana bayanin cewa ba da bashi ya fi lada je baka yi karatu baka je karatun je ba ba da bashi ya fi lada cewa wanda ya ba da kyauta zai samu lada goma ko wanda ya ba da bashi zai samu lada goma sha takwas ko to haka ne to yanzu kamar yanzu misali a wajen alaramma mai haddan alkur'ani ya zauna yana ta din nan gani yake yin shi ya fi ka kai da ka bude alkur'ani kana karantawa shi yasa wasu ma a irin nasu rashin ilimi ne rashin ilimi ne a cikin ilimi kuma kafin akwai rashin ilimi a cikin ilimi idan an zo takara idan aka ɗebi takardu aka bashi shi saboda yana jin alaran manaji sai ya ajiye kawai to haka ne haddarsa tana da martaba kuma karatunsa na hadda yana da martaba amma shi bai sani ba in wajen fuka ya zo in wajen fuqaha'u ya zo mu hukuncin da zamu bayar a matsayin mu na almajiran fuqaha'u ba yanda yake zato bane me takara ya fi shi lada me takara ya fi ka lada me karantawa a sikirin din ya fi mai daga kai yana karantawa lada da aka tambayi malamai me yasa mai takara ya fi mai yi da ka lada sai suka ce saboda shi kansa karatun ibada ne kallon haruffan ma ibada ne na haka shi ne takara ya samu ladan zunzurutun karatun amma bai samu ladan kallon haruffan ba to kaga ba kowa ne zai fahimci cewa ai kallon haruffan ma shi kansa ibada ba ne saboda haka duk wasu sha'airar lahi yana bukatan ta'azi wa man yu'azzim sha'airar lahi inna min taqwal qulub shi yasa aka ce ka zauna haka kawai a filin filin dakin Ka'aba kana kallon Ka'aba ma lada ake rubuta ma ibada ne kallonta kawai kana ganin kwarjininta da girmanta ibada ne to me kake yi abu me kai na ibada ta'azimu sha'airallah wannan sha'ira ne daga sha'airallah ta girmama to haka ru me yasa aka ce karka wulakanta takaddun Qur'ani yawwa sai ka san cewa su takaddun Qur'ani suna da wani daraja na musamman kallon su kuma shi ma wani abu ne daban kuma akwai sir akwai sirrin haske tsakanin kallon ka da da kai kanka ma to amma kuma kowanne ana maganar muhimmanci kowanne akwai lokacin muhimmancin sa ba za a ce mai hadda kullum ya rinka karanta takardu ba saboda shi ma akwai muhimmancin ya zamanto yana ɗaukan wannan hoton kwakwalwa din in ba haka ba haddansa ba da ta yi masa yadda yake so ba amma ƙwararrun mahaddata irin na da suna cewa kallon yana da muhimmanci a gunsu shi ya sa ma masu wasiyan hadda sukan ce kalizinci ƙur'ani ɗaya ƙwararren masanan yadda ake koyar da haddan alƙur'ani sukan ce karkarin ka hargitsa alƙur'ani ka lizimci ƙur'ani ɗaya in kana son haddan ka ta yi kyau ka lizimci ƙur'ani ɗaya wanda shi kullum shi ne kake karanta ko kuma ka rizanci bugu ɗaya bugu ɗaya wato wanda kowane irin bugu ne ma aka ɗauka ka duba abin da ya fara a wannan shafin shi ya fara a wa'ancan shafukan sirrin haka shine wannan haske da Allah yake sawa a cikin ido da zuciya yana kamar da akwai wani sirri na kyamara da yawa mahaddata saboda tsaban karanta takardun ƙur'ani da bitansu da suke yi in suna tilawa har suna ganin shafin akwai wani abu da suke ce masa hange har yana hangen shafin sai zama idanunsa yana kawo masa hoton shafin shi yasa saboda baiwan imamu shafi'i a haddan hadisai ya kasance kuma ya zo haka ya zama a haddan ilimi shi yasa ma shi saboda tsaban kyamara da Allah ya sa wa idonsa na sinafin din abin da ya karanta sai ya kasance in zai karanta nan sai an rufe nan sai a rufe nan tukun ya karanta nan saboda in yana karanta nan nan yana bude sai kwakwalwarsa tana hargitsa masa hadda saboda yana kallon nan in ya kalli nan ma sai kwakwalwar ta haddace gurin sai ya hargitsa to don haka sai ya daina sai ana rufe wa gurin kuma fashi ne yasa ya kama hadda shi kun san fashi ne a kisan yasa ya kama hadda ko ya je hadda mahaifiyarsa ta ce masa to imamu shafi'i kar a yadda a rinka karka yadda ka yi karya kuma ta ɗaure masa kuɗi nan masu tsada da ta ce ya kai wa malaminsa domin mafi yawanci uwayen da da ma da da ala'ayi halin duka dai abubuwa dai yanzu sun hargitse ne amma su daɗin gaskiya sun san yanzu yanzu mutum yana ganin wayo ne ɗansa ya ta karatu baya ma malamai hidima ne wayo ne shi ne to kuma bai sani ba kwata-kwata bai saya wa ɗan albarka ba to su can baya sun san haka ko an ce shehu tijjani na zango ne shehu tijjani zangon bare bari kano ne aka ce wai yaro ya sauki alkur'ani ne ko sai uwarsa ta aiko da kasan mata da himma sai ta aiko da wasu kuɗi lokacin salalla ne to sai ta aiko da su da aka kawo sai zuba a gindin guzu haka aka ce gashi yaron nan ne wanda ya sauke qur'anin nan aka masa sauka ya kawo sai ya zuba a gindin guzu haka yace to Allah ya ba da sa Allah ya albarka yaro ya tashi ya tafi shi malam ya dauka kwababba ne lokacin da ya haka sai ya ga su ne a ina yaron ne sai kai ashe ashe sallallahu alaihi wasallam ce dawo yaro dawo zo a sake addu'a aga zaki masa addu'a ya zama gagarumin malami to kaga ai kowanne da irin yanda yanda kai ba da muhimmanci wa abu to to ita kuma sai ta kulle wa imamu shafi'i kuɗi ta in ka je wajen malaminka to ga abin da za ka kai masa saboda ya ya ji daɗi tukunna na inda zai kwantar da hankali wajen ilmantar da ɗanta to shi ne daidai sai game da yan fashi da yan fashi sai gamu suka caccaje duka kayayyakin mutane ba su ga kuɗi ba to ashe ita ta cikin abin nan kwalar rigarsa ta sa masa kuɗin ta ɗinke kowanne yana daban kasan yanzu ta sa silai a nan aka ɗinke nan aka ɗinke tsakanin sule da sule sule da sule ba za su yi ƙara ba ba haka ta masa shi ne su juya nan su juya nan su ba su gani ba su ɗaga ba su ji wani ƙara ba ka yaro suka ga duk sun da mutane sun samu kuɗi shi kenan sai suka ce ka yaro akwai kuɗi ya ce eh to ta ce karya ya karya ya ce yi akwai kuɗi kana da kuɗi ya ce eh to ina suke yace yana cikin ka ya duk sun bincika sun ci ba su gani ba yaro zo a ina aka sa kuɗi yace yana cikin kwalar riga ya suka ɗauko kwalar riga suka buɗe kai yaro ka san darajar kuɗi kuwa ya ce na sani me ake da kuɗi ana sayan abu ana kaza ana kaza to me yasa ka cikin nuna mana inda kuɗi yake bayan ka san darajar kuɗi ya ce mahaifiyana ne ta ce karɓin ya ƙarya tun da je neman ilimi ne ya ce la'ila illa a kai zubu ya to yaro riƙe kuɗinka shugaban yan fashi ya ce riƙe kuɗinka sai mu ne almajiranta na farko tun bai kara karatun ba mu ne almajiranta na farko kowa ya cire makaminsa ya koma ya zama almajiri almajirin wannan yaro mu ba za mu yi karatu wurin malamanka ba za mu je mu zauna a gidan da za ka zauna idan ka ɗauko karatu wurin malam mu kuma in ka dawo gida sai ka koya mana to kun ga irin malaman da da almajiran da to shi ne wata lokaci to wajen maganar haddan shi ne duk abin da ya je koya sai ya rubuta duk abin da ya je wajen malami sai ya rubuta duk inda ya je wajen malami sai to kaga irin wannan yan fashin da ya samu to sai ya gamu kuma da wasu yan fashi yana yawon neman ilimi da suka kama shi suka bincike ba wani kuɗi baya da kaya ya ce ga ɗan kuɗaɗen da yake da su ba wani abu ne kaza kaza kuma sai suka ɗauki kundinsa na wa'annan takaddun ilmominsu da yake rubuta suka ce ku ɗauki da ya ce ku ɗauki da abin da kuke so da su sutura su ne ne ku ba ni wannan wannan littafin ilimi na duk abin da naje na nemo din nan garu na je garu ba da yawa da wuya na samu kuma ku ba zai muku amfani ba suka ce ha sun rai baka san ma'anin sata ba ai mugunta ai da sata a cikin sata akwai mugunta an gaya maka kawai kuɗi muke bukata a cikin sata akwai mugunta suka tafi da shi ya yi bakin ciki kaman zai kashe kansa san ba su sashi ba haka suka tafi da wannan shi ne ce to shi kuma daga nan ya yi alkawarin ba zai sake rubuta komai ba duk abin da ya zai wajen malami har da cewa zai in sun isa nan gaba in sun tare shi so su kwakwale kwakwalwar su cire abin da ya haddace ina ce sai ya rubuta ne ga sirrin samun haddarsa kenan kuma ga shi mai ta'alimu ko ɗalibai kun sani da ta'alimu ya faɗa shi ne ya ga ya fito daga gida ya fito daga gida ne fa zai je makaranta sai wata mata ta leƙo ƙofar gida ta tsaya kuma kyakkyawa ce irin na ƙin ƙarawa don haka sai mata kallon da ya wuce ƙa'ida na shara ya kau da kansa ya wuce to shi ne kwana ɗaya ya bi karatu hadda ba ta zama duk da wannan haddar nasa kwana biyu ba ta zama na uku ba ta zama rasa yadda zai yi sai ya je wajen malam waki'u akwai cikin malamansa akwai malam waki'u ya je wurin sai ce malam ina da matsala ya ce mai matsalan ka hadda na ta zama ba ta zama wannan kuma masu kallon handset ko a ita kallon hoton hotunan banza da wofi to gare ku shi kenan ko tv ko satellite to shi kenan sai ya gaya masa yake akwai abin da kai wa Allah na laifi ne amma inda kake riƙe haddar nan sai yau ba ta zama yace wallahi yayyayi yace to ka dai ka tuna ya tuna wannan shi bai sha giya ba bai yi zina ba duk abubuwan da suke saban Allah ne tuna ba can tukunna bayan kwanaki sai tuna wannan sai zo ya gaya malamin ce to shi ne ka je ka tuba wa Allah ne da ya ta tuba ya ta isu da fari sannan haddan ya dawo shi ne yi wannan baitocin nasa wanda kowa yana jin wannan baitocin ya shahara a bakin malam ɗalibai ko ta kauce ila waki'in su a hirzi fa'ar shadani ila tarkin ma'asi wa allamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuqa wa bi'asi na kai wa baki kukan munin haddana sai ya ce min bar sabon Allah ya sanar da ni ilimi haske ne na Allah hasken Allah ba a ba wa mai sabon Allah to in akwai wani sharrin da shaidan ya yi babu sharrin da ya fi irin yadda ya tusawa matasa musamman na ɓangaren mu ganin sauƙin keta haddodin Allah musamman ta wajen mata sharri ne na shaidan babba kuma gashi dai mai ta'alimin ya faɗa ko da an baka ilimin za a sa maka za a cire maka raunaƙar ilimi kwarjinin ilimi shi yasa sai ga ana ta hayaniya masatantaka ta taso ana cewa akwai hazaƙa kaza kaza ba a kiyaye haddodin Allah ba sai ga kamar an yi ruwa an ɗauke sun bai zama komai ba ko ba komai Allah ya hana ka samun ladan baya an gama da kai kamar yadda imam malik ko imam malik bayan ya rubuta muwadda sai masu kasan masu ilimi akwai kishi ko wani ma lokaci ana ce hasada sai suka yi ta rubuta muwadda muwadda wannan ya muwadda kaza shi ma ya nuna mahaddaci ne shi sai sarkin zamanin sai yace malam naga ana ta rubuta muwadda muwadda daban-daban ko za mu sa doka ne cewa kar a sake karanta wani littafi sai mu ɗanka sai ma malik ya ce bai yadda ba a bar kowa ya rubuta nashi ai aiki ne ma Allah ake wa addini wanda aka yi don Allah shi zai karba kaji abin da imam malik ya faɗa wanda aka yi don Allah shi zai karba ba a ɗauki wannan kalman da muhimmanci ba a lokacin da ya faɗe ta to shi kenan ashe waliyin Allah da aka yi shekaru muwaɗan wane muwaɗan wane yanzu sai a tarihi sai a za ga ma an yi muwaɗa fa ya kai ɗari akwai na wane akwai na wane amma kwata kwata daga an ce muwaɗa duk duniyan nan har ƙasan wahabiyawa da ko idan an ce ba muwaɗa a ce muwaɗa imam malik shi kaɗai ne aka sani saboda haka wannan shine yayi don Allah sauran kuma haurajiya ne neman a yi gasa da wani a yi gasa da wani ta tsaya a yau da aka mafi yawanci abubuwa mu rinka yin su da natsuwa mu rinka yin su da tsoron Allah kuma mu doki Allah ma kana lillahi dama wata sanu ma kana li ghairi llahi in qata wa basar na yayi alwala sai shi wanda zai karanta mutum haka kawai e zai iya ba matsala insha Allah Allah sa mu dace mata salatu fatima Hmm.